والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم muna cikin littafin rakwal aswab wanda yau muna cikin karatu na tamanin da biyu kuma har yanzu dai muna cikin matsala ta ashirin da tara wadda Allah ya dai za mu fita wadda ita wannan matsala ita ce wadda ɗan tamori yake dawar cewa malaman hadisi sun wasaka wato makiya sai ali sannan kuma sun jarhanta wayanda suke wala'i da sayyidina Ali Allah ya jira shi wanda wannan magana ƙarya yake yi magana ta ta shi'anci da rafiranci to kuma ya bada misalin mutane guda biyu zuwa uku irin su Harizu da kuma irin su a a wato shi Ikrima da ya magana a kansa da kuma wasu su da ya kirkire wanda an bada amsa a karatun baya to yau za mu kawo wani misali wanda zai a warware da'awarsa a shafi na 355 na littafin rakawar aswab tazyil ma'ana giza lauka da munta su adira da a ce dan tamore mai adalci ne la takallama ailan fi ba'dhi marra wal bukhari anhum da sai magana a cikin wayanda buhari ya rawaito hadisi a gurin su wahum min shi'a a halin kuma taratin yan shi'a ne bal ba'dhum min ar-rawafid wasu ma daga cikin su rafidawa ne zagin sabon manzon Allah suke wa ba'dhum wasu kuma daga cikin su ya galuna fi tashayyu suna zurfafawa a cikin shi'anci wa sawfa suqu ba'dhan minhum da sanan za kawo wasu daga ciki liyar al-qari'u dan mai karatu ya ga annahu la muwazanata bainahuma babu wato aunene aunene tsakanin su kama an kula laka kalamul ulama'i min hadith tari irin zancen malamai daga littafin hadith tari a muqaddimat fathul bari na ibnu hajar al-asqalani imamu dunya fi ilmi hadisi jagoran duniya ilmin hadisi wa in kariha al-jahiluna ko da jahilai irin su dan tamore sun ki eh wato malami ne na duniya baki daya cikin ilmin hadisi wa min ha'ula'i ruwas al-mutashayyi'a daga cikin wayannan malamai marwaita wayanda suke da alaka da shi'anci akwai na farko jariru dan abdulhamid dan qurdus babbi ibn da yake bada cikin juz'i na farko shi wannan hadisi tari din shafi 195 yace nasawahu ibn qutayba ila tashwil mufarrad ibn qutayba ya dingina shi zuwa ga shi'anci wanda yake mai zarcewa malami na biyu khalid dan mahal al-qutwani ijli yace sikatun amma kuma fi tashayyu'un amantacce ne shi amma kuma dan shi'a ne ma'ana akwai shi an ci tare da shi wa qala ibn sa'id kana mutashayyi'an mufarridan ibn sa'id ce dan shi'a ne kuma mai zarcewa wa qala abu daud abu daud yace saduqun illa annahu yatashayyu yace mai gaskiya ne sai da cewa shi dan shi'a ne kallon magana da muka yi a baya cewa madar ruwaya ala sidiki ne ko to kaga duk buhari ya rawaita hadisan su saboda suna da gaskiya malami na uku shine sa'id bin fayruz ijli yace kana yatashayyu dan shi'a ne malami na hudu abbaru dan awwam dan umar ibnu ma'in yake cewa da abu hatim da ijli da abu dauda da nasa'i suka ce duka amintacce ne abbaru dan awwam ibnu sa'd yace amintacce ne wa kana yatashayyu sai dan shi'a ne malami na biyar abdullahi bin ala'i ribi'i ijli yace da shi da ibnu ma'in yace siqatun amintacce ne wa zada ibnu ma'in ibnu ma'in ya kara yace wa kana yatashayyu sai dan shi'a ne wa qala ibnu madini huwa indi munkar ibn al-madini ce a wannan munkari ne a guri na abdurrazak sanani shine malami na shida ibn hammam a sanani juz'in farko shafin 420 a cikin hadisi sari yace wa katabu anhu malaman sun rubuta hadisansa illa annahum sai da cewa su nasabuhu ila tashayyu sun jingina shi zuwa ga shi'anci wa huwa azamu ma zammu bi shi yafi girman abin da suka zarge shi da shi malami na bakwai shine abbasu dan yaqubar rawajini al-kufi duk wayannan fa jama'a rijal al-bukhari ne duk mazajen bukhari ne da cikin sahih bukhari su a wato wannan abba dan yaqubar rawajini al-kufi abu sa'idin yake cewa wato wato abu sa'idin kenan rafidi mashhurun rafidi ne ma'ana shi ba madan shi'a bane rafidi ne zagin sahabbai shi amma ga ga shi hadisin fa a cikin sahih bukhari mashhurin kuma mashahararre ne illa annahu kana saduqan sai dai mutum ne mai gaskiya wasaqahu abu hatim abu hatim ya wasaqa shi wa qala al hakim hakim yace kana ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya kasance idza haddasa anhu in bai bada labari kan shi wannan ya abba dan yaqubar rawazini sai ce haddasa nasiqatu fi riwayatihi al muttaham fi ra'yihi abbadu wato amintacce a cikin ruwaya kuma abun tuhuma a cikin aqidarsa abbadu dan yaquba ya zantar da mu wa qala ibnu hibban ibnu hibban yace kana rakibiyan da'iya mai zagin sahabbai ne kuma mai kiran mutane su zagi sahabban ne eh wa qala salu bin muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yashtum usman radiyallahu anhu ya gaban sai na zagin sayyidina usman Allah ya dade shi qultu ibn azai ke cewa sai nace rawa anhu al-bukhari fi kitab at-tauhid hadisan wahidan maqrunan bukhari ya rawaito hadisi a gurin sa guda daya a cikin kitab at-tauhid amma shi ma bai bashi istiqlali ba face sai da ya hada shi da wani sai malami na takwas Abdul Malik bin Ali al-Kufi shi ma wannan malami Ijliya wasaka shi Abu Watim yake cewa Shi'iyun dan Shi'a ne mahallu sidq amma mahallin sa mahallin gaskiya ne malami na tara Ubaydullah bin Musa bin Abdul Mukhtar al-Absi Ibn Salim ta kana sikatun ka wato ya gabance sikatan wato ya gabance shi sika ne sadukan kuma mai gaskiya ne hasan alhai'a mai kyakkyawar kamanni wa kana ya tashayyau yana shi'anci wayar wi a hadisa fi tashayyu'i munkara yana rawaito hadisai ma munkare a cikin shi'anci wadu ifa bi zalika inda kasirin minan nas an rauna shi ma da wannan a wajen da yawa da wajen malamai wa aba alaihi ahmad guluhu fi tashayyu ahmad dan hanbali ya aibata masa zurfa masa a cikin shi'anci ma a taqashshufi tare da tsantseninsa a cikin rayuwa wa ibadati da kuma ibadarsa malami na goma usman bin al-haytham bin al-jaham wannan malami addar kudin yace mutum ne sika amintacce ne ibnu imma ya faɗa yace amintacce ne sai ce illa annahu ma qala sai da wayannan malaman guda biyu sun ce kana ya galufi tashawi'i yana kai mutuka a cikin shi'anci wa qala abu hatim abu hatim razi yace saduqun mai gaskiya ne wa kana imamu masjid shi'a shi limamu masallacin shi'a ne wa qadhihim alqalin shi'a ne amma gashi buhari hadisin sa gashi a cikin sahih bukhari wa qal hafiz ibn hajar yace ihtadda bihi jamaa jama'a da yawa malamai suna hadisin kafa wajen shi wa ma akhraja lahu fi sahih shay'un mimma yaqawi bidatahu amma bukhari bai rawaito komai na daga abin da zai karfafi bid'arsa ba malami na goma sha ɗaya shine adiyu bin sabit al-ansari wannan malami ahmad dan hanbali ya wasa kashi da nasa'i da ijli da daru qutni sai dai cewa illa annahu kana yaghlu fi tashayyu sai da cewa shi yana kai mutuka wajen shi'anci wa kaza qala ibnu ma'in haka ne ibnu ma'in ya faɗa wa qala abu watim abu watim rabi ce saduqun mai gaskiya ne wa kana imamu masjid shi'a wa qabihim shi ma limamu masallacin shi'a ne kuma alƙalin sa ne wa qala al-jurjani jurjani yake cewa ma'ilun alal qasdi karkatacce ne gaban tabarki madalisiya wa qala afwanu faɗin wai sun yi tawakkufi shi qur'ani mahluki ne ko ba mahluki bane ba an gane ko yau to wannan magana ce kuma wadda a ta malaman tauhidi to sai malami na goma sha uku shine al-fadl bin dukain abu nu'aym abu nu'aym da bukhari ya rawaita hadisan sa da yawa akwai abu nu'aym abu nu'aym kala kala to shi wannan al-fadl dan dukain din an gane ko shi dan shi'a ne illa anna ba'd nasi sai dai shashin malamai ta kallama fi sun yi magana kansa bai sababi tashayyu saboda shi'anci wa ma zalika amma duk da haka fasaha annahu qala ya inganta cewa shi wannan malami da muke magana yanzu ya faɗa ya ce ma katabat alayya alhafazatu anni sababtu muawiyata ice alhafaza mala'ikun da suke rubutu ko ma yalfin min qawlin illa lillahi raqibun atid haka Allah yake ko wayannan mala'iku da suke kiyaye abin da nake faɗa ba su taɓa rubuta na saki harshe ga sayyidina muawiya ba qultu ya kafi kaula hadal muhaddis wa abdul muntasibi ai wannan malamin hadisi ana ji ko gashi ina matsayin sa na tashari'in an gane ko amma abin da ya faɗa ya ishe wa'azi ne ga dan tamori wa gairi da waninsa an gane anna kullu maqalatin cewa dukkan wata magana au kitabatin ko duk wani rubutu fa innal hafazata yuraqibunaha su hafaza suna muraqabata an gane ko suna kallanta wa qad qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ma yalfidu min qawli illa alladhi raqibun atid duk lafazin da dan adam yayi baya yin sa face akwai raqibu atid tare da shi ila an ce raqibun mahalarci atidin kuma wato raqibun mai kula atidin kuma hadirin an gane ko ila an ce raqibun daban atidun daban ila an ce a dukkan su raqibu atid ne raqibu atid raqibu atid so haka da abinda zaka yi rubuta ko zaka faɗa duka suna nan suna kallon ka wani ya ce a to ai mayel fizu suka ce ba maye katuba ko wanda zai faɗa wannan sai da ka rubuta da ka faɗa da abu ɗaya ne yo yanzu wanda zai danna maka ashar da wanda zai rubuta ashar ki miƙa ma ka karanta ai da abu ɗaya ai da abu ɗaya ne ko yawwa to sadaka wannan shine malami na goma sha hudu shine fi'ru bin khalifa al-makhzuni maulahu ijliyati annahu kana fi tashayyun qalilun akwai shi an ci kadan tare da shi wa qala abubakar bin ayyash taraktu ruwayata anhu li su'i madhhabihi in shi wannan abubakar bin ayyash ce na bar ruwaya da gare saboda mummunan mazhabarsa malami na goma sha biyar muhammad ibn jihada al-kufi wasaqahu ahmad ibn hanbal a wadan hanbal ya wasaka shi wa jama'atun da wasu jama'u wa takallama fi ba'dhum min adad qawl abi awana wasu daga cikin a shashin malamai sun yi magana a kansa saboda fadin abu awanata a kansa cewa yana shi'anci faqala al-hafiz sai ibn hazar yake cewa rawalahu al-jama'a malamai sun rawaito hadisi a gurinsa wa ma rahu wa ma rawalahu al-bukhari su wa hadisai buhari bai rawaito komai a gurinsa ba sai hadisai guda biyu la ta'alluqu la ta'alluqa lahumma bil mazhabi ba su da ta'alluqi da aqidarsa ta shi'ancin nan sai malami na goma sha shida shine Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair Zubairi wannan malami shi ma yana shi'anci qala Abu Hatim razi kana hafizan lahu awhamun malamin hadisi ne amma yana amma wato hafizi ne shi amma yana da wahami wahamin ma ba guda ɗaya ba ba kuma guda biyu ba wa wasaqahu ibn Numayr ibn Numayr ya wasaka shi da ibn Ma'in da Idri kuma ya ƙara cewa yana shi'anci Muhammad ibn Fudayl ibn Gazwan al-Kufi ibn Salim yake cewa kana siqatun saduqan wato amintacce ne kana siqatan saduqan amintacce ne mai gaskiya kasirul hadith mai yawan hadisi shi'iyyan sai dai kuma dan shi'a ne wa ba'dhum wasu su ma daga cikin malamai la yataji ba sa kafa ba sa kafa hujja da shi fa qala al-hafiz ibn Hazm sai cewa inna ma tawaqqafa fi man tawaqqafa li tashayyu'i duk wanda ga ya tsaya ya ga hadisin sa saboda shi an tinsa ne malami na 18 shine al-Hasan bin Salih bin Hayy an gane ko wannan al-Hasan bin Salih bin Hayy an ba ku manta ba a karatun mu na Muwadda Malik da muka zo maganar wa musahu bi ru'usikum ko hadisin nan na Abdullahi bin Zaid an gane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aula bibi bibi wanda yake cikin muwadda malik an gane mun karanta abu a cikin muwadda ko wanda a hadisin abdullahi bin zaid cewar annabi sallallahu alaihi wasallama bada'a wato wato fa aqbala bihima wa adbara ma'ana fa aqbala ya gabato bihima da hannayensa ko wa adbara ya bada baya haka ne to shi yasan min hayya cikin malaman da sun ce a yadda na fazon hadisin yazo haka baya amfani da shi ma'ana ta baya za a faro shafa shafa kai ko ba gani ba tunda shine fa qabala bihi ma sannan kuma wa adbar tare da cewa hadisin fa ya bada bayani a cikin ana cewa fa qabala bihi ma adbara ta ce bada'a bi muqaddami ra'sihi ko sun maraddahu ma illa makan allazi bada bi ko an gane ko yawwa to kaga amma duk da haka shi Hassan bin Hayyan yana cikin malaman da suka ce ai lalle ta baya za a fara to kuma wannan a babu shakka janabahu sawab an gane ko me yasa saboda ai a Qur'ani ma taqaddimi da tahiri ai akwai shi da yawa ko taqaddimi da tahiri akwai shi da yawa wani gashi nan a fili wani gashi nan a a boye misali da Allah ya ce ya maryamu qunati li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina yana nan maryamu ko ibo ta zuwa ga ubangijinki sai aka ce me wasjudi ki sujada warka'i ma'ar raki'ina ki ruku'u tare da masu ruku'u don Allah da ruku'u da sujada wannan ki fara yi eh to ai anan ayar sujada aka fara faɗa kaga ashe taqdimi ne da takhiri ayan gane ko yawa kuma akwai shi a Qur'ani fa da yawan gaske yanzu da Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih ko idan ba kuma ta ba wani karatu da kuke can baya cewa din daga laula laraba suna kiranta da harfum tina'in liwujudin harfum tina'in liwujudin harafi ne wanda yake hano wani abu dan samu wani abu duk inda ya ga laula a qur'ani za ga labaranta an yi masa muqarana da lami ko walaula ni'matu rabbi lakuntu ko ba haka ba walaula annahu kana min musabbihina lalabisa haka ne to shi ta wannan kada ko aya gaba ɗinta wala kad hammad bi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika lasu anhu lasu anhu su'a wal fata babu labarin laula a ciki ashe abinda aka yi taqdimi da tahiri ne ma'ana wala kad hammad bihi laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha kaga sai aka yi taqdimi da tahiri a gurin qur'ani akwai shi cike da yawa shi sa mutum yace kawai shi gaba ga zai karanta qur'ani ko zai fasa Qur'ani daga bagadi ba tare da ya nakali daga wajen malamai ba to sai ya fada cikin tashin hankali yanzu Allah ya ce hatta yaqulu ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ita ma wannan ayat ai malamai sun ce akwai taqdimi da tahiri cikin ta saboda me tunda an ce bala'i zai faru irin wannan bala'in ko da zai faru a ƙarshen zamani ko kuma lokacin da wato zamanin annabawa ko Allah ya tama da labarin abin da zai faru ko abin da ya faru sai ke cewa ta ya kulin rasul har manzo ya ce wallazina amanu ma'ahu mata nasarullah ala inna nasarallahi qaribun suka ce to ai nan akwai taqdimi da tahiri taqdimin shine su allazina amanu din wanda suke tare da manzan su ne masu cewa mata nasarullah an gane ko yawa su ba san sha'anin Allah ba suka ce mata nasrullahi shi kuma ya kulin rasul sai manzon ya ce ala inna nasarar lahi ƙaribun nasarar Allah tana nan kusa domin ya ina da imani ya tabbatar abin da Allah ya faɗa zai faru kaga taqdimi ne da tashiri amma wannan ba zai yi a ce annabin Allah ya ce mata rasulullah bayan ko ya san nasarar za ta zo ina fatan gani to irin wayannan suna nan taqdimi da tashiri a cikin karatuka da yawa saboda wannan magana ta Hassan bin Hayy zance ne wanda yake ba karbabbe ba larabci bai goyi bayan sa ba an gane ko to amma yau ba maganar muke ba maganar ta faɗo kai maganar da muke yi anan shine mazajen da Bukhari ya rawaici hadisin su kuma diyan shi'a ne dan a gane ba wai ka san wallahi zan ce ga shi da Abu Sadiku ba hadisin da Buhari ga kaza kaza ba hadisin da kaza wa iga ya muku wa iga ya muku ai akwai abubuwa da yawa da zaka zaka ta ji ga yadda abubuwa sai kuma ga yadda al'amari yazo to shi wannan Hassan bin Sabit hai ahadul ayyimma kada ba sai ce ɗaya daga jagoron malaman musulunci ne ta kallon tukulli mafihi an yi zance a kansa littashayyu saboda shi an cinsa wa malahu fil bukhari siwa hikayatin mu'allaka bai da komai a cikin bukhari sai wata hikaya wadda aka kawo ta mu'allaka to ala ayi halin haula ibadu ruwat wayannan sune shashin ruwayoyi allazina kanu min shi'a ruwat shashin wayanda suka yi ruwaya kenan ar-ruwat kenan ko allazina kanu min shi'a wanda suka zance dama yan shi'a ne wa ba zuwan wasu su kuwa minal gali na fittashayyu'i sun zurfafa ma a cikin shi'ancin rawal buhari yu hadisahum buhari ya rawaito hadisin su falaisa minal insafi to baya daga cikin adalci an yi takallama mun tusibu a ce dan tamore yayi magana fi arba'atin rijalin a cikin mazaje guda hudu kadai au khamsa ko biyar wayan sa hadhihi kamiyya amma ya manta da wayannan adadi mai yawa min ahli bid'at tashri'i daga ahlin bid'a shi'anci wa garim da wasu su fi kutubul hadisi a cikin littafin hadisi hadisi a littafin hadisi musamman a cikin sahih bukhari wa akhiran daga ƙarshe a kula ina cewa lil muntasu ga shi dan tamuri yan bagi an turaja ya kamata ka komawa ma saddarahu amirul jaishi abinda amirul jaishi ya rubuta da hannunsa bi bananihi kenan ko ya rubuta shi da yan yatsunsa wai amirul jaishi shehu mahmud nasar kabara litara minhu taqdisahu lil imam al-bukhari wa muslim dan kaga yadda yake tsarkace da girmama Bukhari da Muslim wa tashawwuhu bi ziyarati marqadihima da irin yadda yake bejan ije ziyarci makwancin sai Bukhari da makwancin Muslim wa zalika fi nagamatul dar wannan cikin nagamatul dar shafin 306 yana cewa ilahi bi khairil khalqi daha tafaddalan bi zawr al bukhari al imam allazi zuki shahir al mazaya man bi khartanka qabrahu al mufihu illa aqdar ra'i hadal miski wa sahibuhu al qutb al mu'azzam muslimun khadim rasulillahi fi alam al mulki azurhu bi nisabur min ba'd khidnihi al imam al bukhari dafin bi khartanki بفتحهم فإسكان بفتحهم فسكنه بمستدرك القاموس بتاج والسبكي وما بي وراء النهر من كل سيد حوته فراسانا تضايق عن سبكي abin da imamu ma'an nasar kamar yake faɗa ya ce ilahi ya ubangiji na bi khairul halki albarkacin fiyayyen halitta ɗaha annabi muhammadu tafaddalan bi zaurul buhari ka kai min fifiko ma'ana ka taimake ni in je in ziyarci buhari al-imam allazi zuki jagoran nan da aka tsarkake shi shahirul mazaya wanda yake da darajoji madaukaka masu shahara man wanda ya zamanto kaburhu kabarinsa bi hartanka a can garin hartanka almufihu wanda yake bullo wato wanda yake buso kanshi ila alaqdari zuwa sasannin duniya wanda yake bullo da yake buso da ra'ihatul miski kanshin nan na almiski wa sahibu sannan na san wa sahibu ina san ziyarci abokinsa al-qudbal mu'azzam muslimin wanda shine kudibi abin girmawa muslim khadim rasulullahi wanda shi ma mai hidima ne ga annabi muhammadu kaji ba rawai to karere i ba ba ga yawa annabi manganu i ba an gane ko yawa a hidima i wa annabi muhammadu in jiwa in ji malam muhammadin nasir kabana dai baban dan tamori kenan kaga dai ala ayi halin da Allah ya ga mana yukhrijul hayya min al-mayyit yawwa wa yakhudhu mayita min al-hayy wannan abu ne a fili dama to yana yi wa manzon Allah hidima a ina fi alamul mulki a cikin alam na mulki an gane ko yace azuru ina son ya ubangiji in zai in ziyarce shi shiwa muslim din bine sabura a can garin ne sabura min ba'di khidnihi bayan na ziyarci abokinsa al-imam al-bukhari imam al-bukhari ad-dafin bi khartanki wanda aka bi yana da cikin gwaninta ta arabiya kasan mun karanta a can baya ko eh bangaren arabiya to wannan malam nasir kabara ba shi da na biyu a ba a ba a ce masa komai an gane ko bangaren sa ne can baya mun karanta wakar da shehu ma shehu ma sani kafin ga masa ko yana cewa wa in tur dariqatal jilani wan nahwa was sarfa ma al maani yakfika fi zalika malam kabara محمد الناصر نجل الكبرى لا سيما ان جيته بكبرى او ابتال وصلات ليال صغرى yace yace in kana kana san dariƙar qadiriyya kana kuma neman ilimin nahwu da ilimin sarfu da ilimin ma'ani balaga sai ce ya kafi kafi zalika malam kabara malam kabara ya ishe ka a wannan bangaren muhammadin nasir najlul kubara wato malam muhammadin nasir dan manya anan zamu gani shehu sani kafinga suna faɗarsa a cikin shehunan namu na tijjaniya wato ya fi kowa ma rubuce-rubuce a cikinsu amma ga shi da kansa yana shaida ga malam nasar kabara cewa in kana son neman ilimin sarku da sanin ilimin ma'ani sanin ilimin kaza to wannan malamin shi zaka je ka samu kaga anan ake bukatar insafi kowa ya san abin da ya faru tsakanin su na tattaunawa na gwagwarmaya ko an yi rubuce rubuce shi ya yi rubutu shi ya rubuta masa raddi shi ya yi rubuta kaza amma wannan bai hana kaiwa dan uwan tattaunawa ka adalci ba an gane ko to wannan in kai wannan sai ka zauna lafiya amma ka ce a'a kai komai ka rushe to dan ne zaka shiga matsala to Allah ya sa mu dace to a mas'ala 30 a gurguje ko idda yayi da'awar anni zakartu ma fi shifa cewa wai na yi faɗi abin da ke cikin littafin ashfa na alƙali iyar cewa man sha sama ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga har shiga sabon manzon Allah da sayyidina Abubakar ne au Umara ko sayyidina Umaru au Usmana ko sayyidina Usmana au Muawiya ko sayyidina Muawiya au Amr ibn al-As ko Amr dan As fa in qala kanu ala balalin wa kufrin in ya ce suna kan wannan abin qutila a kashe shi an gane ko yace na faɗi wannan magana a cikin Izatu Freedom a gidan Radio Freedom sun maƙala wannan magana faɗan tamar shi jama'a sai ce la na tahimul qadi bi bugud ali ba ma tuma alƙali iyar da kin sayyidina ali walakin sai ce guliba alaihi hina idan sai dai an rinjaye shi ne dan Allah jama'a mu ji wannan wato zuki ta mallan daga bakin dan tamori ƙarya ce tsaba ya girba ta ran wajen amma da yake wawaye yake gayawa an gane ko ba irin su malam mutara gurin ah to ai da su malam mutara suna gurin yadda yake faɗar tarihin sabon nan ko da tarihin marawaitan nan da ya faɗa da shi a to ai wannan shekara kaza aka yi wannan kuma shekara kaza aka yi aka yi suka haɗu ko ba haka bane ba to bari ku zaɓin da ya faru wai sai ce ba ma tuhum alƙali da kin sai na sai dai a lokacin an rinjaye alƙali iyar ne saboda haka fa khafa an yi qutala in tsoron ka a kashe shi fa lizalika dan haka ne hazafa isma ali ibn abi talib min ashfa sai goge sunan sayyidina ali daga cikin ashfa daga cikin ashfa wastamarra qailan dan tamore yake bayyana cewa inna iyaban ai shi alqali iyar dakhala fil ladina aradu inqilaba mulki bani umayya fil andalus wai ya shiga cikin mutanen da suke son ai juyin mulkin bani umayya a cikin andalus walakin lam yantasu alaihi sai ba su samu nasara bane kai yanzu ana gaya maka wannan magana sai ka dauka gaskiya ne da Allah mala amina ka nemo gurin nan ka datsa ka sa a cikin karatun nan ji shi abun akwai abun mamaki ka ji dan adam ya girba ƙarya ka zo gari irin na Kano ka ce zaka girba ƙarya kuma muna jin kalmar shi ina fatan gani to bari ku da abun mamaki aljawabu ga amsa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine an farko amsa fa wallahi na rantsa da Allah ma ra'aytu fil muta'alimina ban taba ganin a cikin masu da'awar malinta akzaba min hadha almuntasibi mafi ƙarya fiye daga wannan dan tamuri ba fala adari ban sani ba aina qara hadha alqawl alakhir aina karanta wannan zancen na karshe a huwa min alkitabi alkitabi ya samu am huwa min ikhtilaqi ihwanihi arrafida koko a kirkirar yan uwansa ne rafidawa masu zagin sahabban manzon Allah fa inna tariha yukazzibuhu domin tarihi yana karanta shi huwa man haddasa da shi da wanda ya bashi labarin fa inna alqadiya domin shi alqaliyar wulida an haife shi sanata 60 wa 70 wa 400 an haife shi shekara ta 476 shi kuma mulkin bani umayya a cikin a cikin garin andalus ya kare a shekara ta 428 ana jigo wa zalika qabla wiladatil qali iya bi 48 sana tun kafin a haifa alƙali da shekara 48 amma kaji dan zuki ta malli ya ce wai ai da shi ma aka shiga cikin wai gwagwarmaya ya juye mulki to ba a haife shi ba sai bayan shekara 48 tukunna bayan an yi juyin mulkin shekara 48 sai kuma ka haifa alƙali biyar amma ka da zai girbata don Allah malami ka zo ka ka danna jama'a ji wannan mutum qala suyudi imamu suyudi ya bada cikin tarihi fa a shafi na 367 yace wa qama hisham bin muhammad bin abdul malik bin nasir bin abdul rahman wannan bawan Allah ya tashi walu kiba an masa laqabi da al-mu'tamad fa aqama mudda ya zauna wato mudda lokaci mai tsayi sun khuli'a sannan aka tare shi wasu dina aka tsare shi ila an mata har sai da ila an mata al-mustafi har sai da shi al-mustafi ya mutu a cikin safar shekara ta 428 sai ce wa matat bi mautihi al-dawlat al-umawiyya bil andalus da mutuwar wannan bawan Allah 428 daular andalus gaba daular umayya ta andalus ta mutu baki ɗayanta dama dai mun san asalinta abdurrahman dakhil ne ko to yanzu dai ta kare a wannan shekarar 428 andalus ta kare wato daular umayya andalus ta kare amma ka ɗan tamori hadda labarin da ina da da za su matsa ce algaba ta malam aina ne sai a ku duba kashkul na Sulaiman al-Baghdadi to kirkiro shi zai tunda babu shi Allah ka mana magani to sun mai na alƙali iyadan sanar shi alƙali iyar ƙar zakara ya ambata fi tilka safa a wannan takarda ana ji ko wannan littafi na ashfa din wannan shafin da aka faɗa sai ce wa haka abu muhammad ibn abi zaid abu muhammad ibn abi zaid ya kai to an sanun daga sanun fi man qala fi abi bakar wa umar wa usman wa ali a cikin wanda ya magana kan sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali jama'a kun sayyidina ali ya fito sai ce wanda yace innahum kanu ala dalalin wa kufrin qutila duk wanda ya ce waɗannan hudun suna kan balalu da kuburu to a kashe shi to wa haza nau'un ma'rufun ai da ma wannan nau'i ne sananne fil balagati a cikin balaga ko ba haka ba an yulaffa ma nushira fi mawdhi'in akhara a nade abinda aka bude shi a wani gurin wannan abu ne wanda ke sananne a cikin arabiya wannan babu wanda ke kwanto da Allah ya ce walahu ma sakara fil layli wan nahari me ma'ana wannan ayar duk abin da ya nutsu shi ko abu guda biyu ne a duniya imma an ya kuna sakinan wa imma an ya kuna mutaharrika to sai Allah ce wannan sakinan din lahu din na Allah ne to yanzu mata harraka naka ne kai kuma ai mata harraka wa ma sakana din na Allah ne an gane ko to wannan suna kiransa min babil iktifa saraka wannan abu ne sananne ba wani abun nan bane a cikin asma an kawo wannan gurin sannan an kawo wani gurin da aka faɗa sunayen su baki daya wannan ba rikici bane ba to amma shi ta dauke shi ya girmama shi ya nuna cewa kin sai na alaki shi a gaske wali haza dan haka ne na kaltu hadal qawl al akhir sai na ciro dan saboda irin wannan wawayen musamman shi dan tamoran an gane ko a lokacin da zan je radio radio freedom din sai na ciro wannan zancen na ƙarshe wannan shi kaga mun shi ban faɗe shi ba sai da ko wancan zancen na ƙarshe wanda aka faɗa sunayen guda hudun sai na kashi to amma shi da tashi sai ta aiga wannan zako na ma tira sai na ala ciki baki da kaga filin su lokaci yayin mun ƙarya sannan kuma yau alƙaliyar ƙarya wannan kuma sai mun je gaban Allah wa inda Allah tajtami'ul khusum to kai kai wa annabi Muhammad ma abin ta kai ci ina zancen ba alƙali iya ba ci ba lalacewa ma irin shi wannan mahaukacin da ya zo na ƙarshe wannan lauya eh wanda babu shakka akwai abin ta kai ci ya ci kunna ma akwai abin ta kai ci babu shakka Allah ya hane mu da yin muhakama zuwa dagutu amma wai abin mamaki wai an zo an kawo ƙara cewa ga wani mutum ya yi ɓatanci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka zo da shi gaban shari'ar musulunci ka ce kai ba za a yi shari'an nan a wajen shari'a musulunci ba sai dai a ɗauke ta a kai ta wajen emeka arni shi zai magana akan annabi muhammadu wani irin lalacewa muke ciki saboda ka dinga ganin gaskiya har yau muna da gyara a cikin garinmu wallahi muna da gyara a cikin garinmu kuma ya kamata mu tsaya mu tsai maganar bello yabo Allah ya saka mata alkhairi tana neman ta zama gaskiya cewa Kano yan kasuwa ne su kuma can ba mai taba annabi zuwa lafiya bai kamata a yi wannan abin ba wallahi bai kamata a ce a zauna wannan lokacin ana ja in ja akan annabi Muhammad ba duk me muke yi ko me muke mu bashi mana mu ce sai an fitar da hukuncin annabi Muhammad amma duk muzar ido dan kasuwa ya tafi kasuwarsa dan waye ya tafi aikin sa dan kowa ya tafi harkokin sa ba ma wanda yake tsaya akan wannan magana sai kawai iya wanda abin ya shafa ma'ana kai annabi Muhammad bai shafe ka ba kai yanzu babanka aka gaya magana aka dauko danginka duka aka gaya musu irin wannan magana zaka ji amma a ce annabi Muhammadin da kullun sai mun ambace shi ba lokaci ba adadi ashe munafikai ne mu ba gaskiya muke yi ba Allah kai Allah ka kyauta Allah ya kama da dauki mm amma dai babu shakka Allah ya ce wata kofi tanatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasatan ku tsoron musibar din taso ba iya wanda ya lasa ba ba ta hada kowa da kowa ne musamman akan haƙin annabi Muhammad Allah ya bari ba a taba taba annabi Muhammad Allah ya bari ba bari a samu wasu tsinannu su zo suna goyen bayan mai wannan aikin kada ku manta jama'a shi wannan talhatin ni na san shi farin sani in ba a samanta ba lokacin da idan ana kokonto cewar dan tamori ya saka shi ga annabi Muhammad ai shi talhata aikin sa ne domin shi ne ya tsayawa Abdul Inyas nan muka karatu akan Abdul Inyas wanda ya ga annabi Muhammad magana amma daga cikin waɗanda suka zo suka tsaya masa ai mun ji a baya shi dan tamoran kansa arnan da ifa aka fa fara zuwa a cikin lauyoyi ya tsaya wa Abdul Inyas ya ya tsaya masa karshe ya gudu yanzu shi dalhatin shi ma ya tsaya wa Abdul Inyas dama ya saba mutum ya zama to bai da aiki rusa lahira suka yake saboda neman duniya to ba za a samu duniyar ba kuma ba za a je a samu lahira dama mutum ya gama rushewa baki ɗinsa Allah ka mana magani Allah ka kiyaye mu amma babu shakka karshe ba zai kyau ba ka ce aikinka jira kace yi wani ya gaya annabi Muhammadu magana kai kuma ka zo kare shi da wani imani ina sallarka ina addininka musulmi ne ba kai kuwa Allah ka shirya sadaka walakin da lamun tusiba ka arafi ka zaba alayya sai da shi kanta more kamar da ya saba sai ya yi min ƙarya wa qala innani lam azkur aliyan fil idaa sai ta iban amma sai na alwa cikin a gidan rediyo fa ana huna an sau gilmanahu anan na yi wa yaransa nasiha bi an yuraji'u muhadarati fil idaa su koma su ji muhadarar da ne a cikin radio freedom hatta ya tabayyanu man huwa al kazibu bainana har su gane waye makarci a tsakaninmu summa sannan ma ya durru amirul mu'minin aliyan me zai cutar da sayyidina ali amirul mu'minin in lam yuzkar ismuhu hunaka in ba an ba sunansa ba ma annahu ma'rufun tare cewa abin ne sananne li kulli muslimin sunniyan ga duk wani malami na sunna duk wani musulmi na sunna anna aliyan yakunu ba'da usman radiyallahu anhu ma cewa bayan sayyidina ali sai sayyidina usman bayan sayyidina usman sai sai na aliyu fasawa'un to daidai ne zukir aliyun aw lam yuzkar fala yadurhu zalika an ambata sai na aliyu ba ambata ba wannan ba zai fitar da shi ba lakin al muntasiba sai da shi dan tamore ya kisu ali ibn abi talib bi nafsihi yana kiyasa sai na ali ne da kan kansa an gane ko wa qad zaharat lana safatuka fi mawaqif kasira wato a a a zahirinka ya bayyana gare mu a gurare daban-daban misalu ma fa'alta bi shay Usman bin Yusuf Bakarari irin abin da kai wa wato shi wazirin Qadiriyya Shehu Malam Usman Bakarari min shatami was sabbi na zagi da cin mutunci hadda hadda ambatansa da basamude la'annahu lam yuqaddimaka fi du'a dan kawai wai ana addu'a ya ce wane ya addu'a ya zo ya tsallake al-jabbar shi bai ambace shi ba ko ba wai kai ba zai ba zai ba a'a jira ake wane yayi wane yi sannan yayi a shi ba za a yi masa haka ba eh so irin cin mutunci da yawa malam usman makwarari da yawa wa aqwalikal bazi'a da kuma zantukan kamuna na wanda kai wa khalifa qariballa li rijai ismuka fi adai muslim al mawqif saboda yadda ya juyar da wato ya jinkita da sunanka a cikin memba na mawqifi bal kallon mun tasawwa da zalika mawqiba ba wato shi dan tabori ma sai faɗa bayan wannan mawqibin sai yake cewa innal mawqiba bid'atun shi mawqibin ma kansa bid'a ne ikhtarahu shi Muhammad Nasir Kabara wai ma ma Nasir Kabara yake kiro shi to yanzu waye dan bid'a kenan ai ma kaga abin ya tsallake halifa ko ba haka bane ba ya lalgabawa wannan wauta ce Allah ka kiyaye mu da fala na dari ba mu sani ba ma za bi usika to yanzu me zaka ce an ta kula li shi Muhammad Nasir Kabara me zaka iya ga Muhammad Nasir Kabara aidan ha ila fi ma katabahu bi gilafi sharhi lishifa ai yayi wani rubutu a cikin wato bayan littafin ashfa wanda ya sharinsa mai suna yambu usafa fi tariri bayan shifa sai ce al-ihda'u ina sadaukantarwa ila shehi zuwa shehi na jima na kamar ba wa murshidi mai shirye da ni a shehu ibrahim na tsugune malam ibrahim na tsugune wa sa'iru ulama'i wa aba'i wa abayim sauran malamai da kuma iyayena da iyayensu sai ce wa ilal ladina sa'aduni da wayanda suka taimake ni fi ikraj hadha shar da wannan a fitar da wannan sharhin wa kenan sai ce alwazl mubarak bami albarka aliyu al-khawwas nasir kabara alwazl mubarak abdul qadir inwa shawish kabara alwalad mubarak musa aliyu kabara alwalad mubarak muhammad al-awwal ashfa kabara alwalad mubarak abubakar muhammad salis kabara alwalad mubarak muhammad askiya nasir kabara alwalad mubarak maula ibn yusuf kabara wasa'il muslimina kaga dai mu zan ce alwalad mubarak abdul jabbar kabara ko ba haka bane ba a ta ai kamata yi tunda kana tuhumar me yasa ba a faɗi sai na al'atan ba kai ma nan me yasa ba a faɗe ka ba ba ka da albarka ina fatan gani yawa saboda haka wasa'ir muslimin musa'idil wahar islamiyya aina ma kanu sai ce al-muallif Muhammad Nasir Kabar fala na dari ma jawabuka anhu anan ba mu san me amsa ka ga wannan magana ba ma iftikharika bi tare da kana alfahari da ma Nasir Kabar wada awaka da kuma da awar da kake annaka aqrabu ilayhi zulfan cewa ka fi kowa kusanci zuwa gare shi lakinnahu lam yazkuruka hauna bai ambace ka bare anan fa yi amaratun ala kadhibika wannan alama ce amsa makaryaci ne kai fi da awaka a cikin da awaka hadaka Allah Allah ya shirye da kai ila dariqin mustaqim ya zuwa tafarki madaidaici summa ma za ya qul muntasibu sanan mai dan tamore zai ce a cikin wayannan hadisai rawal bukhari buhari ya rawaito hadisi na 3699 daga Anas Allah ya kare da gare shi kala yace sayyid annabi sallallahu alaihi wasallam Uhud annabi sallallahu ya ya hau dutsen Uhud wa ma'ahu Abubakar wa Umar wa Usman ina tare da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman fara jafa sai dutsen yayi rawrawa wa kala sai manzo Allah yace uskun Uhud dutsen ya kai Uhud falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidani ba kowa kanka sai annabi da siddiqi da kuma shahidai guda biyu wa ma rawahu al-bukhari da abinda bukhari ya rawaito kaga dai nan hadisin mun ji an faɗa abubakar da umar da usman ba mun ji aliyu ba ko to bukhari kuma ya rawaito har ila yau daga abdullahi bin umar Allah ya kare da gare su yake cewa kunna mun kasance fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah la na'dilu fi abi bakarin ahada ba ma kwatanta wani da sayyidina abubakar summa umar sai sayyidina umar summa usman sai sayyidina usman summa natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la tafadula bainahum la nufadilu bainahum sai mu kyale sabon manzo Allah ba ma fifitawa tsakanin su wa ma rawal bukhari aidan da abinda buhari ya rawaito da muslim daga abi musa al-ashari na daga wato shigar da manzon Allah yayi sallallahu alaihi cikin wannan shinge wa julusi da kuma zaman sa ala bi'ir ar-ris a wannan rijata ar-ris wasu izana abi bakar wa umar wa usman da kuma neman izinin shigowa sayyidina abubakar da umar da usman da mun san hadisin wal bisharati lahum bil janna da yadda manzon Allah ya dinga musu abishir da aljanna ala balwa tafsibul akhir har yace akwai wani ibtila da ya samu kashan shine sayyidina usman ko a tara amsali haza yanzu kai a ganin ka kai dan tamori kana ganin irin wannan yukhriju ali ibn abi talib zai bakantawa yukhriju din nan babu digo ko zai bakantawa sayyidina ali ibn abi talib na fatan gani wannan zai bakantawa sayyidina ali ibn abi talib bal la yukhriju wannan ba zai bakanta masa ba me yasa la'anna al-ummata domin su al-umma gaba ɗaya ta'arifu ma'arifatan haqiqiyya sun sani sani na hakika annahu laysa hunaka ahadun cewa babu daya ba da Usman bayan sai na Usman afdalu min Ali wanda yafi na Ali fa yakunu haza sai duk wannan abin sai ya zama ka qaul ibn Malik sai zaman to kamar fadin ibn Malik ne me yake cewa wa hasfu ma yu'lamu jaizun kama yuqalu zaidun ba'da man inda kuma shafe abinda aka sani wannan halal ne kama yuqalu zaidun kamar yadda ake cewa zaidun ba'da man inda kuma waya larabci an ce baya yiwa a faɗin lafazi ɗaya a ce an ba jumla ce mufida ko ba me wannan ajaruma me yake cewa aljumlatu mufida kada ta tarakkama min kalimatai ne ko da kalma bi take farawa sai kuma salam sai kuma zuwa da yawa amma kalma ɗaya ba jumla mufida bace ba a larabci to amma akwai hazafi da ake yi idan aka yi hazafi sai ya zamanto wato kalma ɗaya da aka faɗa ta zama mufida saboda hazafin nan ne fa shine abin da malam yake faɗa wa hasku ma yu'lamu shafi abin da aka sani jaizun halal ne kama yuqalu zaidun kama idan an ce man gindan kuma waye a gurin ku sai ka ce zaidun ba kalma ɗaya ka faɗa ba to jumla ce mufida ma'anarsa inda na zaidun sai ka shafi inda na wannan abin halatta halattacce a cikin arabiya an gane ko saboda haka nan wajen dan ba fara sai na alba halattaccen abu ne ai an gane ko to ga kuma wata magana wa ma za ya kunu jawabuka me ya amsaka in kulla idan muka ce innal qadi iyabat ai shi alqali iyab aure da ya kawo a cikin ashfa min qauli suhanun daga fadan malam suhununu abdussalam tanuhi yace man kafara ahadan wanda ya kafirta daya min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aliyan sayyidina aliyu ne au usmana ko sayyidina usmanu ne au gairahuma ko wasu wa'annan ne yuja'u darban a buge shi duka an gane to a nan wajen falima lan yuzkaru shekhani me yasa ba an ba sai na abubakar da sai na umar ba fama ajabta bihi huna abinda ka ba mu amsa a nan huwa ainu jawabuna hunaka shine hakikanin amsan matan suke nan magana wuce eh to Allah ya samu dace eh ka san bata bata ne wanda Allah ya zai shiryu shi kada zai shiryu za ka ta ganin mutum da abubuwa da yawa amma kuma shiriyar ta Allah ce muna fatan Allah shiryar da mu jiya an yi rasuwa a unguwan nan ko malam abdullahi na lokacin sartima Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa kowa ya san shi ya san mutum ne mai halartar makarantu musamman makarantun da ake faɗa annabi Muhammad to haka yana da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi kyakkyawa muna fatan Allah ya sada shi da annabi Muhammad kuma ya sanin da shi bai shiga cikin aƙida shi an ci ba domin kamar yadda muka sani mun je mun yi wata lacca a cikin a cikin lokon nasu wata rana muka yi magana da matsayin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman an gane ko da sayyidina Ali sauran sahabbai dai muka bar cewa kuma matsayi dole sai an fara da sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Usman sannan sayyidina Aliyu wannan shine abinda Amirul Jaysh mai dora mutane akai ko yawa wannan shine kaida abin da yake akwai kenan kuma ya kore mutane kada mutum ya fara wato kada fajanibin rafda wal itizala in cewa nasar kabar ko wa shi'atul kharqa wal jidala usluk sabila sunta sawa ko al mustaqim nuru wa ba'a to bayan mun gama wannan jawabi yayi mana ta'aliki a gurin ya faɗi ƙara faɗar ya kamba masallin abubakar ya kawo sayyidina umar ya faɗi darajojin su yace wannan mu haka muka samu a wajen magabacin mu to da kamar ne masa kyawun zato Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh assalamu alaikum